الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masjid darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma hoji wanda ke wannan unguwa ta mu mai albarka unguwan fantami na yin fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin dawowa da ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaɓa'ul musalli littafin babban malami al'allama al-hafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da zagayewar yini irin wannan yau da muna yinin laraba wanda ya daidai da 22 ga watan shawwal watan goma a cikin jerin gira watannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira na biyar daidai da ɗaya ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a tafiyanmu hutun azumi game da karatun da muke na mako-mako mun tsaya a gabar da mala ya sa mata suna a kaɓa'uhun inda salami wa ba'adi kusakuran da masallata yawancin suke samu a yayin sallamar sallah da kuma bayan sallamar sallah lokacin sallamar sallah da kuma bayan sallamar sallah wannan shine gabar da muka tsaya a kanta wanda malam ya mata nambobi ɗaya biyu uku hudu biyar har shida mun zo ƙarshen wannan gaba ya kuma za mu tashi a ba'un fi salatul jama'a kusakurai da yawancin masallata suke samu a yayin sallar jami'i a shafi littafi na 86 peji na 86 wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da tara a cikin wannan littafi insha an ga fejin go? tamanin da shida farkon fejin inda mala yake cewa akba'uhum fi salatil jama'a kusakuran da yawancin masallata suke samu a yayin gabatar da sallar jami'i idan aka ce salatul jama'a shine salatul jam'i ana ce mata jama'a domin jama'a suna haduwa jam'in ma iya nufin al'umma a haɗu a yi wannan ibada da siffa ɗaya da yanayi ɗaya ƙarƙashin jagorancin limani guda ɗaya sai male ke cewa awwalan abu na farko a wannan gaba sai ce aka ƙa'un laƙila hufiya akwai wa'ansu kusa kwarai wanda babu kokonto a kansu ba saɓani ko kwantar da babu saɓani a kansu akan kowane musulmi wanda an tabbatar da yawancin masalata suna samun kansu ciwon malin yace na ɗaya a tarku salatu da jama'a fil masaji kuskure na ɗaya barin yin sallar jami'a cikin masallaci sai mutum ya ɗan ware rumfarsa ko ɗan tentinsa haka ko ɗan wata bishiyarsa ga masallaci kuma a kusa da shi sai je ya ƙi yin sallah a jami sai su yi sallarsu a wannan gu ko rumfarsu ko tentinsu ko tamful ɗinsu ko madda abin da aka zama su to malin wannan ya ce kuskure ne mai girma inda har an gina masallaci to wannan shine gun sallah gun da ake haɗuwa al'umma su yi sallah a samu albarka da juna ana fahimta yasa daga cikin maganganun wani malami yake cewa duk inda kake kai kokarin kai sallah a masallacin da ake masu kira sallah masallacin da ake kiran sallah lokaci biyar din nan ya zama to ana kake sallah amma irin waɗannan masallatan na wucin gadi a galabiya in ba da larurar tafiya ba ko rashin sani to malamai da yawa suna faɗa kusakuran sallah irin waɗannan wurare tunda shi masallaci da ma an gina ne don a yi sallah da ana fahimtar wannan to rashin yin sallar jami'i cikin masallatai to malai ya ce wannan kuskure ne da ɗaya wanda yake yaduwa a gunwa an su da yawa daga cikin musulmai kuma duk inda kake a garin nan mun sha faɗar wannan magana da wahala ka yi tafiyan rabin kilomita za ka samu masallaci duk inda kake gabar da yamma kudu da arewa da wahala ka yi tafiyan rabin kilomita sai kaga masallaci to kaga menene kuma zai sa a dinga sallah a gurabin da ba masallaci ba wanda ana cikin wannan akwai yiwuwar abin da zai datse ma sallah zai iya zuwa ya fice akwai abubuwa uku da ma'aikin Allah ke ta inda sun wuce ta gaban ga kana sallah to sallah ka ta lalace akwai jaki da bakin kare da kuma mace babba wanda ta fara da haihu inda suka wuce ta gaban ka kana sallah ba su tara to sallah ka ta bace kaga duk wanda yake sallah a cikin masallaci ya kubuta daga wannan ya kubuta daga wannan ana fahimtar wannan sai malik ya ce wa hazal qata'un muntashirun baina kathirun min al-musallin wannan kuskuren da ake yi na kin yin sallar jami'i a cikin masallatai to ya watsu dewa agun wa'ansu mafi yawa daga cikin musulmai ke ne muntashirun baina kathirun min al-musallin ya yadu dewa agun dewa daga cikin musulmai wa'ansu ma sai su fake da cewa zafi amma ba za ka ji zafi ba yadda kake layi man fetur wannan ba za ka ji zafi ba ko ba za ka ji zafi ba a layin atm wannan ba zafi a amma sallar da za a yi minti biyar goma sai ka ce zafi ba za ka iya yi ba ta ga wani akwai raunin imani ba mu shaka akwai raunin imani ana fahimta sai malik ke cewa allazina tabatta'at himamuhum an as-sayr ila al-masjid wanda himmarsu ta yi ƙasa yana tabatta'ad himmarsu ta yi ƙasa ana fahimta himmarsu a kan tafiya masallaci tabatta'ad ta yi ƙasa ba su da himma aliya himmarsu ta zama za'ifa jiddan ba su yunƙurin su yi taku mai yawa a je masallaci ba su da wannan ƙoƙari ku duba yadda asar mai inganci ya tabbata lokacin sahabbai Allah ya ƙara yadda gare su lokacin da ma'aikin Allah ya faɗi fadalar yin sallah cikin masallaci a jami'i yake cewa duk inda ka fito inda ka yi alwala daga inda kake kuma sallaci ta fito da kai to kafarka ta dama ana rubuta ma lada kafanka ta hagu ana goge masu ne duk inda kake inda ka yi alwala ka taho masallaci domin sallah da sahabbai wanda gidajensu iya kusa da masallaci suka ji wannan suka dinga siyarwa suke komawa can gume nisa domin su ribaci taku mai yawa wajen daga darajarsu da taku mai yawa wajen goge masu rabansu aka suka yi amma mu ga baki ga hanci ji malam bahaushe amma shigowa masallaci ya yi sallah sai gagar mutane ki ne ce tabbata an imamhim an sayri ilil masjid himmarsu ta yi kasa da yawa wajen tafi zuwa ga masallaci su sallah wasalatu fi jama'a ita sallah a cikin jami'a yan uwa liyahsul lahumul fadli was-sawab tana jawowa mai ita ya samu lada kuma da sakamako mai girma in dai kana sallah cikin jami'i to akwai lada gwaggwaba da kuma farla mai girma da shi wannan wanda ya lazumci sallah cikin masallaci a jami'i yake samu wa qad hadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala salati al-jama'a hakika manzon Allah ya kwadaitar da habba da hassa duk ne ya kwadaitar akan musulmi su yi kokari wajen yin sallarsu da jami'a cikin masallaci ana fahimta wa bayyana sawabiha ko ma'aikin Allah sai da ya bayyana ladan da ake samu a sallar jami'a cikin masallaci idai bayani ana fahimta wannan fa annabi huraira radiyallahu anhu daga sahabi abdullahi bin sakar ad-dausi Allah ya kare yadda da shi shine Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun rajul fil jama'a sallar mutum a cikin jam'i ana ganewa sallar mutum cikin jam'i in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta za'afu ala salatihi fi baitihi ana lillin kalada akan yayi sallah a gidansa ta da'afu sallar jabi ana lillin kaladanta akan mutum yayi sallah a gidan shi ana fahimtar wannan duk iya sallarka inda kai kadai kai sallah to wanda yazo ya jona aka yi jami'i ya fi ka samu lada haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam wa fi suqihi da kuma sallarsa a kasuwarsa ko a bakin shagonsa ana fahimta kamsan wa ishiri da da'ifa manzala ce fifikon sallar mutum ɗaya a shagonsa ko a gidansa akan sallar da aka samu cikin jimi akwai fifikon daraja guda 25 ba falada ba daraja ake daraja daraja ɗaya in kai sa sai Allah ya baka aljanna akan to sallar jami'i ana riɓanya darajojinta akan sallar mutum ɗaya a linkin daraja guda 25 wa zalika annahu idza tawadda'a haka nan idan musulmi yayi alwala duk inda yake yayi alwala fa ahsana alwudu'a kuma ya kyautata alwalai shi so makaraja ila almasjid sannan ya tawo ko ya tawo ko ya tawo ko ya tawo masallaci la yakhrujuhu illa salah babu abin da ya baro da shi gidansa sai sallah sallah ce kawai ta baro da shi gidansa ko shagonsa ko ofisinsa ko gonarsa daga inda yake nasa harkokin yayi alwala ya baro wannan gun domin me domin yayi sallah kine la yakhrujuhu illa salah sallah ce ta fito da shi daga duk inda yake sai ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam allam yaqutu khutwa to ba zai taku taku ba kowane taku ya yi illa rufe adallahu biha daraja wannan takun sai Allah ta'ala ya ɗaga mai daraja sanadiyarsa duk inda kake ya ɗan uwa inda ka yi alwala sallah ce ta fito da kai daga inda kake kafin ka zo masallacin da za ka yi sallah to duk taku duk taku jama'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ɗaga ma daraja da wannan taku illa rufe adallahu biha daraja wa hutat anhu biha kafi'a kuma ɗaya sawun sai an goge ma kusakuranka da shi ka gari ba goma da ashirin kenan taku na daldama daga daraja taku na an goge zunubi don allah ɗan uwa akwai inda za ka je ka samu wannan daraja wallahi babu duk inda za ka je a duk inda za ka taka ka tafi to ba inda za ka sami irin wannan fallar in ba zuwanka masallaci domin ka yi sallar jami'i ba takunka na dama a ɗaga ma daraja tako ka na ga hagu a koge mazu kuma ko da za ka yi taku dubu kafin ka zo masallacin haka Allah zai sama laifinsu ya sa na faɗa muku sahabai da suka ji wannan duk wanda gidansa yake kusa da masallaci sai ya siyar sai ya koma bayan gari domin su dama duniyar ba a gaban su take ba su dama duk abin da ya shafi lahira anan za a ga ƙwarewarsu anan za a ga gwanintarsu saɓanin mu ba kuma duk abin da yake na duniya ne an za a gwanintar da ƙwarewar shi ne Allah ta lake ta ya alamu na zahirar min al'ayatun duniya wa kuma an la'akirci mu hafilo duk abin da yake na duniya ne to sun san shigi da bacinsa daga nan fa mutum zai zo na dinga ma analysis na abin da zai faru 2027 iya nan ai a bangare kaza za a zai da dan takara kaza a ai bangare kaza ai sun yi a ai bangare kaza ne a nan zai dinga wannan surutu ya san komai na duniya a haɗa wannan da wannan a juna duk ya sani amma da za ka mai magana kabli da ba'adi sai ya gida da ce bai sani ya da wace kafa ake shiga ban ɗaki wani azakar ake da wace kafa ake shiga masallaci wani azakar ake an za a shiga makabarta ya ake wala bai sani kaga anil akhirati hum ghafilun wannan duk abin da na faɗa duk hanyar tafiya lahira ce amma bai sani ba amma analysis da focusin da duniya ba abin da bai sani a yi haɗa wannan da wannan ta ba da kaza a haɗa wannan da wannan ta ba da kaza duk ya sani to wannan babu shakka illa ce a gun musulmi illa ce ma'aikin Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam fa iza salla idan mutum yayi sallah a inda yaji a masallaci a jami lam yazali lil mala'ika tusalli alai mala'iku ba za su gushe ba suna ma addu'a as-salatu idan aka ce Allah yayi salati kamar da aka ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to in an ce Allah yayi wa annabi salati to kamar Allah ya yi wa annabi rahama ya daga darajarsa ana fahimta idan kuma an ce mala'ika ya yi salati to addu'a yake idan an ce kuma kai ɗan adam ka yi salati to fata kake kana fatan Allah ya yi kaza ne ana fahimtar wannan to duk inda ka je masallaci kai sallar jam'i bayan wannan ladan na taku da ka samu da goge sunubi to ma'aikin Allah ya ce fa'iza sallalan tazal almala'ika ta salli alai mala'iku ba su gushe ba suna yi ma addu'a ma da mafi musallahu matuƙar kana gunda kai sallah ko awa nawa za ka yi ba yanzu misali tun daga sallan asuba a ce har yanzu kana masallaci to wallahi mala'iku suna ma addu'a tun daga asuba har yanzu haka ma'aikin Allah ya faɗa duk mintin da ka ɗauka duk awar da ka ɗauka bayan sallar farilla cikin masallaci to ba za a gushi ba mala'iku suna ma'aduwa ashe masu gaggawar fice wannan ahi asara suke yi suna tafka asara ba su sani ba musamman wanda ba su da uzuri mai ƙarfi wanda uzurin hira ne ko wani yawo ko wani abu mara amfani zaman ka cikin masallaci bayan ka yi sallah to mala'iku suna tsaye suna ma'aduwa suna roƙa ma Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ma'aikin Allah ya faɗi irin addu'ar da suke Allahumma salli alai ya Allah wannan bawa naka ka masa rahama ya Allah ka ji kansa Allahumma rahamu ya Allah ka ji kansa ka masa rahama ya Allah ka ɗi ibadarsa ya Allah yi masa rahama ka san mala'ika kuma shi addu'a sa dama la ya asuna Allah ma amma da annabi da mala'ika in sun yi addu'a dama musu jabali karbabun addu'o'i ne dama ana fahimta wala yazalu ahadukum fi salati man tadhiru salah kuma wata falala in kai sallar magariba kana jiran ayi isha da kai kana masallaci to bayan mala'iku suna ma addu'a kuma Allah zai sa wani mala'ikan ke rubuta maladan sallah kamar kana sallah ne la hawla wala quwwata illa billah wannan farala fa ya laha min fadlihi wannan wace irin falalaci Allah ya bamu mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai sallah kana zaune mala'ika iya ma addu'a kuma Allah iya sa a rubuta ma ladan sallah ba duk awar da zaka dauka a cikin masallaci man tabiru salah matukar sallah kake jira ayi to wala yazalu wala yazalu ahadukum fi salati salati ɗayanku ba zai bushe ba a cikin sallah kamar iya sallah ana rubuta masa lada ko da ku a zaune yake matukar sallah ce ta zaunar da yi cikin masallacin iya jiran a yi wata sallah ya tafiya ce ba inda za ka je ka samu wannan fallar sai a cikin sallar jami'a masallaci ga takunka ɗaya lada ɗaya a kan kare ma zunubi duk inda kake ita sallah fa ya ƴan uwa ita ce ibada da tun kafin ka fara ta ma an fara rubuta ma lada da ba tun kafin ka fara kaga tahowarka masallaci ba sallar ka fara yi ba to sanadiyar sallar kafin ka zo masallaci ma ana rubuta malami ana goge ma zunubi haka nan bayan kai sallar kana zaune cikin masallacin mala'ika iya ma addu'a haka nan ka zauna kana jiran ayi wata sallar ta gaba kana cikin masallaci to haka nan Allah ya sa mala'ika iya rubuta maladan kana sallah wannan mun samu farla da yawa amma da jama'a da yawa kuma ana wasa da wannan farla malaki cewa wakalul bukari imamul bukari yake cewa wakanul aswad idza fatattul jamaa zahaba ila masjidin ah akwai ɗaya daga cikin magabata al aswad idan sallar jami'i ta kubuce masa a masallacin da yake sallah to shikenan sai ya tafi neman wani masallacin kuma duk inda ba a yi sallah ba sai ya je can a yi sallar jami'i da shi amma kai baka na leku sun yi sallah sun yi sallah shi kenan sai kuma gida ba ruwan ka kawai kai sallah kai kadai shi kenan ba abin da dane akwai Abu Zuratul Razi an ce idan wata larura ko da ta rashin lafiya ce ta sa aka yi sallar jam'i ba da shi ba to idan sallan azahar ce misali ko la'asa idan ya yi su to sai ya yi na fila raka a hudu su ashirin da biyar domin an ce ai bi kamsin ashirin da daraja darajoji ashirin da biyar ɗin nan sai ya kwatanta neman su agun Allah ko da zai dace a yi sallar jam'i ba shi ba to bayan ya yi wannan sai ya yi na fila adadin wannan sallar sau ashirin da biyar haka yake yi domin kada ya je lahira da gibin wannan asarar da ake to amma mu fa yazo mai miki yawo sallan ma ba mu damu da ita abin tausayi wallahi kaga mutum musulmi ya kai a ce shi zai yi wa wani fada ma game da sallah ma bai san sallah ba bai san sallah ba baya bata muhimmanci shi kawai iya ganin sunansa Isa sunansa Muhammadu sunansa Ahmad ko in an je lahira zai tafi aljanna akwai abin da ya dauka kenan shi ba haushe ne kawai shi kenan magana dangane ko ba ruwan Allah da wani ba ruwan Allah da yaranka da sunanka ibadar da yace kai kai ko baka yi ba wannan shine kawai abin da zai fida kai a gaban shi kawai so daga sallah ba karamar ibada bace malik ke cewa shi abuwa al-asr abin da yake idan sallar jami'i ta kubuce masa to tafiya yake nema sai ya faro to inda ba a yi jami'i ba sai ya je juna yi waje anas ila masjid qad salla fihi wata rana anas dan malik Allah ya kare da shi ya zo wani masallaci tun an riga an yi sallah fa azana wa aqama wa salla jama'a ko sai ce a sahi yana sallah sai aka tarkato aka yi farauta da ba su yi jami'i ba sai suka zo aka sake wani jami'in da ba domin dai kada jami'in su yi asararsa misali an yi sallan azhar misali karfe 12 da rabi ko karfe 1 saura ya zo an riga an can yace ku sake wata kira salawa an su jiyo wanda ba su ke neman inda aka yi jami ba sanar su zo kuma sai aka sake haduwa sai aka sake wa kuma wani jami na ba ana tsammali haka yi Allah ta'ala ya kare da shi wakala bunu hajar al-askalani malik ibn hajar al-askalani Allah ya kare da shi yake cewa wallazi yadhharu li abin da ya bayyana gare ni in ji shi shi a ibn hajar Allah ya kara masa rama annal bukhari cewa imamul bukari ƙasadil ishara bi asiril aswad iya nufin ishara da yi zuwa ga aikin da wancan al'asfo da ke aikatawa da aikin anas ɗan malik ila innal fadla alwarid fi ahadisil bab maqsurun ala man jama'atil masjid duna man jama'ati baiti matsala abinda shi ibn hajar yake cewa da yake yayi wa imam littafin sahihul bukhari sharhi wanda har yau dai a duniyar yau ba a samu sharhin da yake na ibn hajar ba Allah ya kara masa rahama yake cewa fahimtar sa da imam bukhari ya kawo asar din sa na al-aswad da kuma imam anas dan malik yake cewa to iya nuna ne falalar sallar jami'in a cikin masallaci ana ganewa ba wai sallar jami'i a gida ba ko a rumfar kasuwa a sallar jami'i a cikin masallaci shi yasa aswad din idan aka kubuce masa sai ya nemi masallacin da ba a jami'i ba yayi abu shi ma Anas idan sallar ta kubuce masa yasa a sake kiran sallah a tarkato wa an so wanda ba samu jami'i a zo a sake wani jami'i shine abin da malai yake kawo ana yace manufar Imam al-Bukhari da ya kawo wannan asar din cewa sallar jami'in ba a ko'ina ake samun wannan fallar ba a cikin masallaci ake samu ina fata kun bayyance karatu a cikin masallaci ya sha banban da ya sha banban da kai jami'in ka a gida ko a wani guda ban a jami'in cikin masallaci shi wannan fallon da suka tabbata a kai shi ana bayyanta wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi haka na manzala ce fallar tafifa akan mutum yayi sallah a kasuwarsa ko a gidansa muqtadahu abinda magana take hukuntarwa annas salata fil masjidi jama'a cewa sallah a cikin masallaci ta jami'i tazidu ala salati fi baiti wa fi suqi jama'a wa furan kuna fahimta tafi falala akan sallar jami'i a gida ko a kasuwa ballantana ko mutum ya yi sallah shi kadai ina fata kuna gane abinda malikin su ce wa'ansu suna jami'in su a gida ko wa'ansu suna jami'in su a kasuwa ko a bakin shagon su to falalar da ake samu ta jami'i to su ba za su same ta ba kamar abin da malik ya so ya ce kenan jami'in da ake samu wannan fallar to sai jami'i a cikin masallaci jami'i a masallacin da ake kiran sallah yake da limami ratibi to a irin wannan masallaci ake samun wannan farlolin kamar yadda imamu ibnu hajar askalani yake ishara akan wannan sai malik ya cewa tazidu ala salati fi baiti wa fi suqi jama'atin qur'an ta fi sallar jami'i cikin kasuwa ko a gidanka ballantana kuma sallah mutum daya qalahu ibnu daqiq al-aid haka nan malam ibnu daqiq al-aid shi ma ya fada ibnu daqiq al-aid shi ma ya goya wa ibnu hajar baya ya ce fahimtar sa shi ma haka ne fallar da ake samu ta daraja 25 ko 27 kamar hadisin abdullahi dan umar to darajojin da ake samu sai wanda ya jami'i a cikin masallaci ana fahimta ba jami'inka a kasuwa ba ko jami'inka a gidanka wannan ina maimaitawa ne domin da yawa daga cikin 'yan kasuwa sun faɗa wannan sun faɗa wannan wadi sun faɗa da yawa mutum sai ɗan kashe layi haka a kashe layi ko a sata barmi a dinga sallah ba za a ce sallaka ba ta yi ba amma wannan fallar baka baka cikin baka cikin ana fahimta ko wani ya ce koyi dama alhaji ne ya tara mutane a falansa an sha ruwa an sha abinci an ci an sha ta shayi cike na sai sallar jami'a cikin falo to bata baka da ladan jami'i ko da jami'a akai jami'i ladan jami'in da ake samu darajojin nan to sai wanda ya cikin masallaci to ya ƴan uwa to dama dan me aka gina masallacin in har wannan darajar da ake samu zaka samu a sallarka a kasuwanka ko a gidanka to me fara masallacin kuma kun gane abin da girgi me falalar masallaci ai babu kenan to amma dan an nuna ma falalar masallaci to sai aka ce ko jam'in kai a waje to ba za ka samu wannan darajar ba sai ka shigo cikin masallaci a nan ake samu wannan daraja 25 ruwayar abu horera 27 kuma a ruwayan abdullahi da kuma Allah ta kala ya kare da to wannan shine abin da malam ya hakaito yake karin bayani kan hadisin Imam al-Bukhari wanda shi ma lai kawo cikin wannan littafi mu yi kokari ya ɗan uwa duk inda kake kada ka yadda ka yi sallah ba a cikin masallaci ba ka ɗau wannan kuma wallahi ko da rayuwa ta ma ɗaurin minti sama da ƙasa farkon asamin da za ka fara bawa kanka ka ce ka yi alkawarin ba za a taɓa wata sallah ta farilla da kai ba a jini ba ka ɗau wannan kai sati kana yi wallahi duk buncin da kake jiki sai Allah ya kama mafita wallahi farko abin da zaka fara duba wanke a ina kake sallah wace irin sallah kake ana fahimta ka gyara sallanka ka gyara sallanka kai kokarin gyara sallanka tukunna ka dinga sallah a cikin jami'i kana kokarin fahimtar kusakuran da kake a sallah kana gyara kana tambaya abin da baka sani ba kana zuwa gunda ake karatu sallah kana karawa kanka ilimi to irin wannan sallar tana jawa dan adam kusanci ga Allah kuma tana sa ta zama to maganin waraka ta matsalolinka da yawa kuma tana zama garkuwa wajen ba za ka aikata alfasha da munkari ba ita ce irin sallar da Allah ke ta inna salata na anil fahsha'i wal munkar tana ana aikin alfasha da munkari Allah ya sa sallar mu ta zama irin wannan malaki cewa yawa yake cewa tazidu ala salati fi baiti wa fi suqo a jama'atin ufrada kalibun da kike ma kai fada wa kazalika wa kaza la yalzimu minhu anna kauna salati al jama'a fil baiti aw suq haka nan malike cewa kaza haka nan la yalzimu minhu hakan baya lazimta akansa anna kauna salati al jama'a cewa kasancewa sallar jam'i fil baiti aw suq a cikin gida ko a kasuwa la fadla fiha ala salati munfarid ko ala salati munfaridan ala salati munfaridan wata magana da malaikawa yake cewa sallar da za a yi ta jam'i a gida ko a kasuwa to ba ta da bambanci akan sallar mutum daya haka yi faɗa ga jawar mutum a gai faɗa abin da malaman suka diddige saka faɗa ke tun da wancan fallar da ya baka ciki kuma kai maka yadda kasan baka ciki ta saboda ka dama wancan fallar ita take bambanta sallar mutum ɗaya da sallar jami'a to an ce baka cikin fallar to sai ke cewa hakanan iya lazimta cewa sallar da zaka yi ta jami'i a gidanka ko cikin masallaci to shikenan ba la falla fiha ala salati mufrad ba ta da bambanci kan sallar mutum da ko kasuwa sallar kasuwa ko gida ba a cikin jami'a cin ba a cikin masallaci ba bal zahir malici abin da yake zahiri annat tadha'if al madhkura wannan lillin kaladan da aka ambata a hadisi shine tad'ifal madhkura mukassisun bil jama'a fil masjid a keɓance ne wanda ya sallar jami'a ina a cikin masallaci annan ne zai samu daraja 27 dittafinsa a daga mai daraja na hagu a goge mai zunubi to wannan fallar sai wanda ya jami'a cikin masallaci amma dan kai sallah a falanka ko a bakin kasuwar shagonka ko ka kashe layi ko a majalisinka to malam ya ce da kai da wanda ya salla shi kaɗai maku da bambanci wannan shi ne abin da ya bada wa ƙadi shaddadan nabiya sallallahu alaihi wasallam malam ce manzan Allah ya kausasa ya tsananta fitta kallufi ani salatul jama'a ya tsananta magana ya kausasa harshe akan kin yin sallah a cikin jimi ya faɗi wannan ya yi maganganu masu zafi akan mutum ya ƙi zuwa a yi sallar jam'i da shi fa'an abi horaira ta radiyallahu an mali ce daga sahabi abu horaira Allah ta'ala ya ƙare da shi ya haɗa mu da mu da shi gidan aljanna ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙada hamamtu ya ce na buraci wannan a zuciyata na yi niyyar wannan a zuciyata an a'amura na sa a kira sallah an gane ko? yawa an amura mai rubuta ne nan? fatayati an yi jima'u hizam alhaƙa na sa a kira sallah na ebuwa an su matasa su ne fatayati ada na ebuwa an su matasa an yi jima'u hizam alhaƙa su je su ebo makamashin wuta a hannunsu matasa majiya ƙarfi na za a kira sallah kuma na waro an su matasa sun ma'amura bi salati na sa a tsaye da sallah ba ni zan jawarni sallah bai ji masu Allah faƙama a tsaye da sallah sun ma ukurika ala aqwa min la yazhabuna ko kuma la yashaduna as-salah sannan mu tafi da wannan matasan da kirare ko da makamashin wuta ba dinga kone gidajen wanda suka ki zuwa sallar jini kudu ba duk tausayin manzan Allah ga abin da ya ce ya mata ya sa a kira sallah ya samu ne cewa ne shiga gaba a yi sallah a ta da ya kama a ci gaba da sallah shi kuma ya jagoranci wa an su matasa a dinga bi gida gidan wanda ba sa zuwa sallar jami ya ce ina kone gidajensu haka manzan Allah ce na himmaci wannan a zuciyata to malamai suka ce tun da har manzan Allah ya himmaci wannan a zuciyarsa to abin ba karamin abu bane ba kankanin abu bane kuma wata ruwayar take cewa in za ka kwatanta hasarar da mutum ya yi ta rashin samun sallar la'asar a jami to ka kwatanta mutumin da magidanci mai iyali mai harkoki da yawa ka kwatanta cewa iyalansa kaf su mutu a rana ɗaya gidansa ya ƙone ya ruguje duk shagonsa duk gun kadararsa ya lalace ya ƙone ya zamto ba shi da komai a duniya sai shi karan kansa kawai to yanzu a kwatanta asarar wanda ya hazarar sallar la'asar a jami'ai kwatanta shi da wata a ce iyalanka duka su mutu a rana daya duk wani hannun jarinka shago ne gona ce ofis ne waye duk su kone su lalace hatta gidan kwanciyarka ya rubuce ya lalace haka ma'aikin Allah ya ce sallar la'asar ka batta jam'i to wanda za a kwatanta ka da shi kamar wannan mutum to don Allah wace irin hasara ce mutane suke tabkawa yau yanzu wani akan kallon bal fa sai ya rasa a sallar la'asar kallon bal wani akan kallon yan siyasa suna ihu ana kiɗa sai ran sallar jami'in la'asar kuma ka duba irin abin da manzon Allah ya faɗa na hasarar da yake wani kuma iya can iya kama naira goma naira biyar shi bai yi arzikin ba shi bai talauce din ba sai a yi sarar lafar bayan shi zai haka ne mana wallahi bai arziki ba mana ya yi ba shi kenan a kan kwakwa su masu na zuwa da biyar goma ashirin shi kenan sai ki sallar jami to shi dole shi dan kasuwa ne to ga shi nan dai abubuwan da ya babu daɗin ji babu daɗin so daga wannan shine abinda manzon Allah yake mata a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulu ala hirsun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tashdidihi fi takhallufi haka nan manzon Allah cikin maganganunsa da yayi na kausa harshe game da mutanen da suke kin zuwa sallar jami'i ani salatul jama'a qawluhu lirajul la'ama wata rana wani mutum makahu ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni rajulun rajulun na'ama ni mutum ne makahu laysa lil qa'id ban da dan jagora ya rasulullah makaho ne ni ban da dan jagora kuma ga gidana iya nesa da masallaci ga madina a lokacin tana da kwazazzabai ramuka da ruwa kafin na baro gidana na taho to zan dinga fadawa rami waya Allah ma ji ciwo to amun amun uzuri ne sallah a gida ni kadai kuma in ji magana haka wannan makaho yazo ya sa manzon Allah ya masa wannan tambayar ku duba uzurin ba ku ji ba da dan jagora ga lokacin damuna ne ga kuma a lokacin madina gari ne mai ramuka akwai kwazazzabai babu hanya an mun izini ya rasulullah ne sallah ne kadai har mazan Allah ya ce eh ka je amma uzuri ki sallah har ya juya baya sai mazan Allah ya kirawo shi ya ce malam magawo dawo da ya dawo sai ya ce hal tasma'un nida shin kana jin kiran sallah a gidan naka sai ya ce ina ji kala na'am ya ce ina ji kala fa'ajib ya ce to dole ka masa kiran sallah duk ba shi da ɗan jagorar fa haka a mazalaci in dai za ka ji kiran sallah dole ka to masallaci to ina ya kai kuma wanda ba wannan uzurin ko dai a kanka amma kuma a ce ana sallar jami'i ba kai wace irin hasara ce wannan shi ya sa an ce akwai wani wani dattijo masu himma ta zuwa ta sallar jini din nan wata rana ya fito sai shedan ya gan shi shedan ya gaba irin yaudarar da zai wa wannan mutumin ya hana yi zuwa sallar jini irin masu yi don Allah wanda Allah ya ba su kariya game da shedan dama ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasi bayinka masu yi don kai to sun fa karfi na bayan da zan yi da su to ya dake zuciyarsa gahi tsoho ne iya yawo da sanda wata ran an yi ruwa kawai fito zai tafi masallaci jami sai shi dan ya gaishe sai shi dan ya yi koma ya yi kama da wani yaro sai zo ce baba ina za ka je sai ce yaro masallaci zan je sai ce gaba raka ka shi dan ya kama shi suka tafi masallaci in sun je wannan ruwa su kewaye in sun je wannan rami suka wuce har suka je masallaci ya je shiga masallaci sai ya shi dan ke ce baba ka gane ni wa yake cewa lai ban gane ka ba sai shi ai shi dan ne ni ce ah ya ce dan kuma karako ni masallaci sai ce ai in na barka zaka fada rami zaka samu lada fiye da wannan yasa yasa akan akan na san ba zan iya hana ka ba to da na barka samu cikakken ladan yasa na ma wannan da ba ya ga masa wannan yace in na barka zaka dade baka zo muka fada nan ka huta nan ka fada ruwa nan ka fada rami so sai na zo na kewayen da kai na kawo ka masallaci baka fada ko ina ba domin ka samu ladan gayi ragu shedan kenan la'anatullahi alai an fahimta saboda ka wannan shine irin himmar da mutanen Allah suke yi wanda shedan masu bukarfin sa wallahi bayin da zai dasu amma kai himmar ka da ifa ce yasa bukaran wallahi shedan ne wallahi Allah shedan ne to wallahi himmar ka bata da karfi ne kana cikin himma masu raunin himma saboda ita himma a zuciya take sai an dage sosai sai an yi kamar ana yi to mazan Allah ya faɗa wannan mutumin cewa hal tasma'an nida hal tasma'un nida kana jin kiran sallah malama kaho qala na'am sai ce ina ji qala fa'ajib yace wajibi ga masa kiran sallah ka tawo masallaci kawai ala ragam min anna ar-rajula anna ar-rajula qala laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid kuma duk da shi ya ce ba manzan Allah ba ni da ɗan jagora da zai kawo ni masallaci ba ba ni da ɗan jagora duk da haka ya ce fikato masallaci inda gana jin kiran sallah wa kala ibn taymiya malik ibn taymiya yake cewa man itaqada duk wanda ya burace a zuciyarsa anna salata fi baitihi afdalu min salatil jama'a wanda ya kudura cewa sallar sallah a gidansa ta fi farla akan ya zo masallaci yayi sallah fi masjidil muslimin sallarsa shi kadai tafi ya zo masallacin musulmi yayi sallah fa huwa dallun malin ibnu taymiya ce to wannan batacce ne dan kana neman batacce idan ka ganshi kai fadiya ka dai yace kuma mubtadi'un dan bid'a bittifaqil muslimi ittifaqil muslimi inda har zai ce sallarsa a gida ko a bagi shagonsa a kasuwa ta fi farla akan ya je masallaci to na farko dai batacce ne na biyu kuma dan bid'a ne da ittifaqin musulmai ana fahimtar wannan qala an-nawawi imam an-nawawi yace idza salla ar-rajul fi baitihi idan mutun yayi sallah a gidansa bi rafiqihi da bayinsa ko da yaransa aw zawjatihi ko yayi da matarsa aw waladihi ko yayi da ɗansa jaza faddul jama'a ya samu ɗan rabon da ake samu na jami'i amma lakin na filin masjid afdal amma sallaka ta jami'i a cikin masallaci da jide ana bayyanta kaga shi ma ya kwatanta maganar irin su ibn hajar a can irin su ibn da kikila'i cewa ka dai sallah kawai amma duk abin da ake samu na fallar jami'i to ba kai a ciki wa haisu kana al-jam' min al-masjid akthar fa huwa afdal domin jami'i a masallaci an fi yawa an fi cika sannan kuma ya fi farla walau kana bi kariya masjidun khalilul jam ko da garin da kake kauye ne kuma iya da karancin mahalatta masallacin ko da kauye ne to ka fito ka je jami'in ya fara kai akan kai sallah da matarka ko da yayanka gida ka zo masallacin ya fara kai ana fahimta to wannan shine gabar farko da malamin malamin yayi maganganu wasu nauyi a wannan musamman game da wanda suke fakewa da kin zuwa sallar jami'i to wannan ba karmar hasara suke tafkawa ba da masu jami'in su na isassu ko na yan kaga dama ko na yan ba ruwan mu da masallaci akwai irin waɗannan da yawa to su ma ga irin bulalar da yau malami musu da su da masu sallah su kadai ba su da bambanci idan kana son wannan farallolin da wannan ladan kai ka ta masallaci kawai ka je masallaci wannan shine abin da zaka dace da irin duk abin da hadisi suka faɗa wajen samun ladan jami'in sallah gaba ta biyu jimala tarku sutura fi salati li imam wal munfarid kuskuren da wa'ansu masallatan suke samu shine rahin sutura a sanya sutura a cikin sallah ga liman ko ga mai sallah shi kadai al imam shine jagora liman so mun farin kuma wanda yake sallah shi kadai ba jami'i to kai sallah a matsayinka na liman misali ba cikin masallaci ba to kuskure ne kai ba sutura ko kuma mai sallashi kadai shi ma kuskure ne ba sutura ko da a haraba ne kuwa ko da a haraba ne yanzu muna sallah a nan cikin masallaci har a cika a yi sahu a haraba to ka'ida ne sun sa sutura a gaban su an bai zanna ka'ida ce ta sun sa sutura a gaban su wanda yake cikin masallaci ne kadai aka dauke masa mai da sutura amma ko da jam'in kake bi a harabar masallaci to wajibi ne ka sanya sutura a gaban ka kowaye ko jam'i kake kuma ko kai kaɗai kake sa an bayyana wannan wani shine abin da malamai suka bada malik ya cewa a wa hadhihi sunna alwajiba ita wannan sunna ta sutura wajiba ce la yaf'aluha mu'azzamu almusallin yace da yawa daga cikin masallata ba sa aikata ta ba kuma hakan ne mu'azzam mafi yawa daga cikin masallata la ya fa'aluha ba sa aiki da wannan hadisi ko wannan sunna wajiba ta sanya sura a gaban mai sallah bal inna minhum man la ya'rifuha akwai ma masallatan da ba san sura ba ma ba san ta ba lai ne la ya'rifuha ba san ta ba wala yasma'u biha ko ba su ma taba jin labari ma akan ta ba wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama ma la yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya amaru biha iya umarni da sutura fakane ya kulu har ma yake cewa sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila sutura kada mutum yayi sallah har sai da wata sutura a gaban shi ana fahimta wanda za ta kange shi game da masuciwa wa hadha marwiyun min fi'lihi kuma an rawaito daga aikinsa shi sallallahu alaihi wasallam fakane idza salla fi fada'il laysa minhu shay' idan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a waje ba cikin masallaci ba ko a yanayin tafiya ko wani abu daban yastatiru bihi wanda zai suturce gabansa game da sallah to gharaza baina yadihi khir gharaza baina yadihi haraba to in ya rasa abin da zai sai sanya buta a gaban shi shine haraba irin dogon butan ta su larabawa idan ya rasa icin da zai kafa ya sutura a gaban sai ya dasa wannan butan a gaban shi sai ta zama ta sutura tsakaninsu da mutane ana fahimtar wannan a fasalla ilaiha wan nasu wara'ahu sai salla iya kallanta ko mutane suna sauran sahabbai suna bayan wa kana la yad'a shay'an yamurru bainahu wa bainas sutura haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin wani abu ya wuce tsakaninsa da sutura kamar ya sanya sutura to baya barin wani abu ya wuce tsakaninsa da sutura din bai an ce ko da wani ne zai zo wuce to iya tankare shi ai ya faɗa a wani hadisi ma yake cewa duk wanda ka sanya sutura a gabanka yace zai wuce ta tsakaninka da sutura bai zagaya ta bayan sutura ba yace to fa ne da fa'ahu ka kare shi idan ya ki fale qatil ko aka maza Allah ka tura shi da ƙarfi fa inna ma'ahu qarin to iya tare da shi dan ne wannan mutum in kai sa sutura to wajibi ne mai ficewa ya fice ta bayan sutura amma har yace zai gangancin ficewa ta tsakanin ka sutura ka tankare shi ko ka masa ishara kana sallah in ya ki yace dole sai ya wuce to ka ture shi haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam malik ke cewa a wa qala ibnu hani malik ibnu hani yake cewa ra'a abu abdullah ya ga abu abdullah ma'ana abdullah bin hanbal Allah ya kara yasu masa yadda yake cewa yauman wani wata rana wa ana usalli wa laysa bayna yaday sutura yace ina sallah amma a gaba na ba sutura wa kuntu ma'ahu fil masjid al jami' kuma ni ina tare da cikin wani masallaci da ake sallar jami fa qala li sai yake cewa da ni istir bi shay kai sutura man da wani abu fastatirtu bi rajulin to da nan leka na leka ban samu komai sai samu wani mutum ya tsaye da shi a gaba sai na yi sutura da mutum an gane ko wa qad zahaba ila alqawli bi jubi sutra malike cewa an su malamai sun tafi kan cewa sutura wajibi ce ba tana zama wajibi cikin sallah daga ciki akwai ibn hazam a film a cikin littafin sa al-muhalla akwai a shaukani a cikin littafinsa a subul ko a sayil daga ciki akwai albani a cikin littafinsa na sufatun salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ma yi akidu wujubiha annaha sababun shari'i bi adami butulani sala malici abin da ya sa wasu malaman suka ce sana wajiba ce to ita suturar tana hana sallah ta ɓaci amma idan ba ita akwai abin da yake sa sallah ta ɓaci bi mururi mar'atul baliga wal himar wal qalbul aswad kama abin da na faɗa da zuke idan kana sallah ba su tsara a gabanka mace baliga wacce ta fara al'ada ko da matarka ce ko da ƴarka ce idan kana sallah ba su tsara ta zo ta gilma ta gabanka to sallar ta yanki haka nan jaki idan ya zo ya wuce ta gabanka kana sallah ba su tsara to wannan sallar ita ma ta yanki haka nan kare baki bakin kare idan kana sallah zo wuce ta gabanka ba sutura to shi ma wannan sallar ta rubuce to kaga a sutura tana zama sanadiyar cikar sallah da rahin bacin ta kuma rashin ta iya sa waɗannan abubuwa an sun faru sallar ta rubuce gaba ɗaya tana dace an fahimci wannan gaba ta uku in ji mala maddul habal wal khatt fi sutura wa an su daga cikin masallata an sun rasa abin da za su kafa su yi sutura sai su sanya wata igiya ita ce alhabar ko alkat ko su yi zane su ja su yi layi a gabansu haka su kurta wai wannan ma'aihe su yi strand to ma ce mutum iya wannan kuskure ne gaskiya kuskure ita kada kathiru minan nas ma ce da yawa daga cikin mutane sun kudure a zuciyarsu annal khat alal ard cewa jan layi akan ƙasa wal habal ko jan igiya ko wadawul kalama ko ajiye wani alkalami wa maddu ba'dul aqmasha ko jan wa'ansu daga cikin alaqmasha shine kamar igiyan da aka tifka ta mai kala kala haka ita ce aqmasha yajzi fi sitra ɗaya daga cikin wannan wai sun wadatar akan sutura duka wai sidilluna bima yarwi anhu sallallahu alaihi wasallam suna kafa dalili kan abin da aka rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah fale ja'al tilqa wajhihi shay to a gabansa inda zai yi sanya yi sujjada to ya sanya wani abu a gaban shi fa illam tajri shay'an idan baka samu abin da zaka yi satura da shi ba falen tasiba asan to sai ka samu sanda ka kafa ta kun san rukun sanda sunna ne musamman an zaka yi tafiya da sanda da butan ruwa da rawani to sunnar annabawa ce kaga fulani wannan musamman da suke zama a cikin jeji suna dabbaka wannan sunna suna rukun sandansu ko buta da ruwa haka wannan sunna ce haka annabi Musa ma Allah yake tambaye sa wa ma tilka bi yaminika ya Musa sai Allah yake ce Musa me a hannunka sai yake kala hiya asaya sai ce Allah sanda ta ce ba shi kenan Musa ta ba ta ba ruwa to sai ƙara maganganu kuma yayi ma ya bada amsar ma da ba tambaye shi duk da ba a babin tafsiri ne ba to me jawa annabi Musa ya Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa mai a hannun ga gari Allah ya sani inda ya ce hiya asaya sanda ta ce ya Allah shi kenan ce shi kala hiya asaya sai atawakkau alaiha ina jingino da ita ya Allah in nabi wa hushu biya ala ghanami sannan ina kadowa dabbobi na abinci da ita sai ya ce waliya ma'aribul ukra ina da wa'ansu amfanukan ma dewa da nake da ita to me ya ji annabi musa yi wannan maganganu bayan wacce amsar sai ba labis kita shauƙin magana da allah idan ya ba da short ansa kaga ai ba zai daɗe iya magana da allah sai ce allah bayan sanda ta ce to gashi gashi gashi domin iya jin daɗin magana da allah yanzu ko kai ne ka sami keɓanciya da wani babba za ka so ku rabu ne labarin da can ma sai ka ƙirƙiro shi ba ba da zana kuma kun keɓe da allah kuna magana haka dai malamai suke faɗa wallahu a'lam ana fahimta ko mutum ya kafa sanda shine asan fa illan yakun min asan idan gunsa babu sanda falyuqaddid qatta to sai ja zane a gaban su ilai a gaban shi sai shi alhadith ya karasa hadisi sai malik ya cewa huwa hadithun da'i wannan hadisi iya da rauni inji malik da afahu malik hatta nan imamu malik shi ma ya ce hadisin iya da rauni wa darul qutni da imam darul qutni wa ibn hajar al asqalani da ibn hajar al asqalani duk sun ce hadisin mai rauni wa fihi irtirabu hadisin iya da raurawa haka ine irtirab ko akwai ba za a ci tumka da warwara ba sai dai akwai abinda hadisin kamar akwai bayansa ya sha babban da gabansa wa jahala akwai kuma rawin da ma ba a san shi ba hadisi ne jahala ne akwai rawin da ba a san shi ba an fahimta wannan kuma duk dalilai ne da malaman hadisi ke sanya hadisi ya zama mai rauni yan tsirabun iya ciki jahala tana ciki su ilhib tana ciki an gane ko da alkadib ko ittihamu bil kadib duk suna ciki ko raunin hadda iya ci iya cikin abin da zai sa in dai rawi iya da wannan ɗaya daga cikin abubuwan nan to za a ce hadisinsa da ihi ne bai cika ƙa'idojin da malaman hadisi wa sanya ba wajen hadisi ya zama sahihi ko ingantaccen hadisi to shi wannan hadisi akwai ɗaya daga cikin wannan matsalolin na ɗaya dai akwai rawin da ba a san shi ba akwai kuma irtirabun a cikin hadisi da kuma rawi da ba a san shi ba wannan kuma dukkan malaman hadisi sun san wannan wa hadihi sallallahu alaihi wasallam ma ne ce koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ta kuna sitira shay'an muntasiban a yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam sitira ana sanya abin da za a kafa shi a ƙasa shine shay'in muntasib abin da za a kafa shi a ƙasa haka manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ya kunuwa kal min mu'akiri zahal hakanan ba a so a yi sitira da abin da bai kai sirdin raƙumi tsawo ba sirdin abin hawa daga ƙasansa zuwa samansa haɗan tozon nan da ya tashi to ana so a kwatanta tsayin sitira ta yi wannan da ƙarshen sirdin raƙumi zuwa ƙasa to ba a so ka yi sara da ƙasa da abin da ya kai wannan sai falusalli wala yubali man marra wara azali in dai ka sanya wannan a gaban ka inji ma'aikin Allah abin da za a kafa shi kuma ya kai tsayin sirrin raƙumi to shikenan ka yi sallah karka damu duk abin da ya wuce ta bayan wannan to ba zai cutar da kai ba an fahimci wannan wa ahlul ilmi malaman ilimi ijmala يرون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز jirkin ta bayani a lokacin da ake da buƙatar bayanin baya halaka mutum iya kishirwar bayani kuma ka sani ka kimai bayani a lokacin to la yajuzu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja wannan kaida ce ta malaman wasu baya baya halatta a jirkin ta bayani a lokacin buƙatar bayani والنبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم انما سئل اما يجزي lokacin da aka tambaye shi me zai isa isra da shi falau kana yajzi aqall min zalika manzon Allah da zai ce wani abu kasan wannan ya halatta da ya fada amma ya ce a lamma lamma jaza an yu'akkirahu an waqti su'al da a ce wani ƙasa da sirrin tsayin sirrin raƙumi zai halatta to da manzo Allah da ya koye bayanin bayayi kun fahimci abin da yake so ya ce da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai isar ma mai sallah ya sanya ya sara a gaban sa sai ya faɗi wancan akire muakkir zahar a kwatanta tsayin sirdin raƙumi ko abin hawa tsayin sirdin in ka samu ice mai tsarki wanda zai iya kafuwa a ƙasa marar ado da kwalliya ka dasa a gabanka to ya ishe ka yi sara duk wanda ya wuce ta bayan ba jushin da ba to sai ma yake so ya ce to da da wani abin da bai kai wannan ba ma zai yi da manzon Allah ya faɗa to amma sai ya tsaya daga wannan amsa sallallahu alaihi wasallam Allah ta dai kun gane abin da yake so ya ce wancan alkaɗu ɗin yake so ya goge alayi domin ya ce sanya shi ko yinsa kuskure ne an fahimta duk da kan akwai malaman da suka ce in ka nemi ice ko sanda duk ka rasa ko ka nemi sura ka rasa duka to ya halatta kai wannan din bisa larura amma shi malam bai halatta da wannan alura ba ma ya ce kai kare ma abin da zaka baka sura wannan shine abin da malai fada kuma ina ganin mun zo karshen gaba ko mun zo karshen darasin mu ne insha Allah za mu samu matsaya anan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi anan ba ta hudu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yayi na shin yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata mana roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sanya aljanna ce makomar mu da mu da su gaba da Allah ta'ala zuriyar mu da ka bamu Allah ta'ala ka shirya mana su ka dora mana su a hanya madaidaiciya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala mu kuma ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka ƙasar mu da jihar mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka sa alqur'ani ya cece mu a duniya da lahira ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya ko kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani muna ƙara addu'a din mai taimakon addini a duk inda yake Allah ya taimake shi masu yi mana zagon asibiti a cikin addinin mu Allah ya mana maganinsu dukkan mai dafa wa addini ya Allah ka dafa masa a koye yake ko a fili Allah ka dafa masa din mai tausayin al'umma mai taimaka masa Allah ka tausaya masa Allah ka taimaka masa ya Allah Allah ta'ala duk wanda yake sassautawa al'umma yake sanya su cikin farin ciki yake ebe musu wahalhalun rayuwa Allah ka ebe musu wahalhalun rayuwa su na lahira ya Allah ka ƙara buɗa musu da mu gaba ɗaya ya yi kuwa babu shakka muna cikin wata jarrabawa a kwanan nan kamar da kowa ya sani to babu abin da ya fi ƙarfin Allah duk inda abin ya tsoke to agun Allah bai tsoke muna cikin wahalar ƙarancin wutar lantarki wanda hakan ya shafar da matsananciyar wahalar ruwan sha sannan kuma ana cikin kuma ga tsadar fetur duk wannan jarrabawa uku ta haɗu a lokaci ɗaya ga wuta babu ga ruwan sha ya yi ƙaranci ga kuma zirga-zirgar ma fetur ya yi tsada duk lokaci dai kuma ga su to ba abin da ya fi ƙarfin Allah in jarrabawa ta samu Allah ake komawa kuma Allah ana koma masa ne da abubuwa guda biyu da tuba da ƙarin aikin alkhairi da wannan kawai ake komawa ga Allah amma ba da surutu ba duk wanda ya san iya laifi ko iya cuta ko iya wani mujirmanci ya tuba ya daina kawai sannan kuma a ƙara izihimma wajen kusantar Allah da aikin da'a da wannan aiki biyu ko ake kusantar Allah amma mu a yanzu surutu mu yayi yawa surutu mu yayi yawa tuban yayi karanci aikin alkhairin yayi karanci shi yasa wahala take lankuwa take lankuwa amma mu tuba a tsakaninmu ga Allah sannan mu nemi kusanci ga Allah wajen ƙara aikin alkhairi wannan mu yi wannan cikin kankanin lokaci Allah zai yi mana wannan musulman Allah ta'ala ka yayi mana ita Allah ka ba mu iko komawa gare ka Allah saban da muke ma Allah ka yafe mana Allah kar kama mu da abin da wawayen mu suke aikata na'am Allah ya samu sani shagon su iya masallaci ya kusa da masallaci eh shagon bai da bulbi wannan ba dalili ba ba dalili ba diyan da zai da kayan sai ya je ne sallah a jiki zai tattare su ma duka ya zuba a buhu ya tafi da su can ya je sallar sai da da kayan sa yau ba za a ce ba su ba a sace masa ba wanda zai faɗa musu ba amma duk mataki ya ɗauka ko ya nemo wanda zai kula masa da su lokacin jami'i idan ya dawo kuma shi ya je wani masallacin ya ta ne haka ake yi ya duk ma dai ko ya sa tabbala ya ɗaure duk dai dibara da zai yi lokacin sahabbai wani idan ya tafi neman abinci wani iya goma za a nasarar da isa domin kar a yi wani abu baya idan ya dawo duk abin da za a sai ya faɗa masa abin da aka shi ma gobe sai ya zauna kuma wace ya tafi neman abinci a kai sai nemo wani lokacin sallah ta zo ko biyan sai yi to zauna mu minti goma sha biyar zuwa ashirin jira yi sallah idan na dawo kai mai kaji can kai ka jami ka ta haka ake dawo wallahu a'lam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله تعالى كاجكم كامنا wannan mai gida Allah ta'ala ya masa sakayya cikin ayyuka sana alkhairi yan kwamiti masallaci Allah ya saka musu da alkhairi mahaifiyarsa shi ne wannan gida Allah ta'ala ya ƙara mata lafiya iyalansa da ya rasa Allah ya ji kansu ya gafarta musu da namu duka Allah ta'ala ya mana albarka duka ya haɗa mu aladar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh